ana nufin a busa ƙaho na farko ne sannan sai kuma a yi bushin ƙaho a fasa'ika manfis samawa ce manfil arzi illa man sha Allah duk wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai duk za su mutu wa manfil arzi da wanda suke cikin ƙasai duka to a lokacin fala an saba bainahum inda zalika babu dangantaka a tsakaninsu a wannan lokaci lokacin fasa'ika man fi samawaci wa man fil ardi illa man sha Allah babu dangantaka da zai amfane su tanfa'uhum dangantaka da zai amfane su lokacin da ake busa ƙaho saboda babu at-ta'atuf babu at-tarahum babu tausasawa babu jin ƙai a kiyama kowa ta kan shi yake yi kowa yana cikin alhaira isti'la'i dahshati dimuwa da rudu da firgita shine yake rinjaye a cikin al'amuran mutane yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ne amma ba ana nufin babu dangantaka ɗin ba ne a'a akwai dangantaka ɗin wane uban wane ne wane ɗan wane ne wane kaza ɗin wane ne akwai wannan amma ba zai yi amfani ba shine fala an sabu bainahum babu dangantaka mai amfani amma akwai dangantaka ta nasaba wani ya san wani ne uban shi wani ya san wani ne matarsa wani ya san wance ce mahaifiyarsa da haka ba wai ana nufin ƙur'ani ya ci karo ba ne ya faɗi abin da ba haka ba ne ba kamar a ce mutum yana da kuɗi baya kashewa sai a ce ai wani bai da wani kuɗi mai amfani bayi da kuɗi mai amfani amma idan aka bincika za a ga yana da kuɗin amma abinda mutumin mai zancen yake nufi bayi da kuɗi mai amfani don baya kashe kuɗinsa tarawa yake kawai to kaga ba ana nufin bai da kuɗi kwata-kwata ba a'a ba shi da kuɗi mai amfani fala an saba bai nahun babu dangantaka da za ta amfane su idan baka daɗa ganewa ba ai za ka mutu babanka zai mutu mahaifiyarka za ta mutu wataƙila za ku haɗu kaga ai akwai dangantakar amma fala an saba bainahu babu dangantaka a tsakanin ɗa da uba a ranar tashi alƙiyama don ku babanka bai isa maka komai ba in baka yi abin arziki ba kamar yadda mahaifiyarka ma bata isa ta yi maka komai ba idan baka yi abin arziki ba to kaga sai a ce ba dangantaka ana nufin babu dangantaka mai amfani wala ya ta sa'aluna kuma ba za su tambayi juna ba saboda ba uban da zai tambayi ina ɗan shi babu kuma ɗan da zai tambayi ina babansa ballanta na uwa ta nemi ɗiyarta kowa yana shagaltuwa ne da kansa Allah ya mana afuwarsa ya Allah Allah ka yafe mana Allah ya mana afuwa amma a busa ƙaho na ƙarshe sun mafi nafakati al'akira ko al'akira wa akbal ba'adu al'abadun ya ce sa'alun sashen su za su zo suna tambayan sashi wannan babu tanakudi babu cin karo saboda a kiyama mataki-mataki ne a kiyama matsayi-matsayi ne wuri-wuri ne akwai inda ba za ka tambayi kowa ba saboda tashin hankalin saboda alkhaufu alkhaufu ya shigalhum anita sa'uli tsoron ne yake shagaltar da su ya hana su su rinka tambayan juna amma akwai lokacin da idan suka farka daga tsoron don in an firgice rudewa ake to akwai lokacin da za a dawo hayyaci idan aka dawo to shi kuma sai su farka sai su rinka tambaya ya aka yi ya wane ya aka yi to sai kuma faɗinsa makon na mushrikina da kuma walayar tumuna Allah hadisa makon na mushrikin abinda ake nufi suna cewa mu ba mu kasance masu yin shirka ba to can kuma an ce ba a isa a ɓoye wa Allah zance ba fa inna Allah ya gafiru li ahli al-ikhlasi dhunubahum abinda zai faru a kiyama Allah zai gafarta wa masu ikhlasi masu imani zunubansu gaba daya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يقول لأهل الشرك لأهل الإخلاص ذنوبكم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين لم نكن مشركين فكتم على أفواههم وتنقلب أيديهم فإن ذلك عرف أن الله لا لا يكتم حديثا وإنه يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دعا أرض فدعاها أن أخرج منها الماء والمرأة وخلق الجبال والجمال ولا والأحمام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دهاها وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك وإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد الذي أراد فلا فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله وقال أبو عبد الله خلاص to sai a da ya ce makunna mushrikina da wala yaktumuna Allah hadisa Allah ya ce ba za a ɓoye wa Allah zance ba ba a isa wato a ɓoye wa Allah zance ba to amma gashi kuma sun ce wa makunna mushrikina mu ba mushrikai bane mu ba mu shirka ba kamar yana so ya ce ai gashi sun boye wa Allah alhali su mushrikan ne amma suka nuna ai su ba mushrikai bane wannan fa duka dan bid'a ne yake kwakulo rikici wai dan ya nuna qur'ani yana da cin karo da rashin daidaito a tsakani Allah raba mu da yan bid'a ibnu abbas yace ba haka bane yace Allah tabaaraka wa ta'ala zai gafartawa masu tauhidi masu ikhlasi zanubin su ranar tashin kiyama Allah ya samu a cikin su sai mushrikai su ce ta'alau naqulu lam nakum mushrikina a su tsakanin su sai su ce a ga shi yana ta yafe wa masu ikhlasi ga su yana ta yafe wa masu tauhidi ku zo mu ma mu je mu faɗa mu ce mu ma ba mu yi shirka ba to shine fa khatama ala afwahim fatan fa khutima sai a rufe bakin su su wa su sun mushrikan fatantiqu aidihim ba za su iya magana ba sai hannayensu su yi magana abin mamaki bakin sai ya kasa magana hannun sai ya zo ya magana shine Allah yake cewa tukallimuna aidihim wa arjuluhum a kiyama zaka ga wasu mutane hannunsu zai yi magana kafafuwansu zai yi magana ai kafirai ne lokacin da suka yi nufin za su yi wa Allah ƙarya za su ɓoye zance sai hannunsu ya yi magana sai kafafuwan su yi magana fa inda zalika urifa anna Allah la yuktamu hadisan daga nan aka gane cewa ai lallai ba a isa a koye wa Allah zance ba kenan anan sun yi kokarin su zo su yi wa Allah ƙaryar har sun faɗa a junansu ƙur'ani ne yake ba da labari sun tattauna a junansu cewa mu je mu ce ba mu yi shirka ba mu don ya samu aljanna sai sun tafi za su je su gaya wa Allah sai su ga su ta buɗe bakin za su yi magana sai bakin ya iya yi magana daman ba sai Allah ya ga dama bakin zai yi magana ba to sai bakin ya ƙi ya yi magana to sai hannun ya kama magana shi kuma ya faɗi gaskiyar ba da baki za ku gaya wa Allah ƙarya ba to Allah ya hana bakin na ku yi magana sai kawai su ga hannunsa yana magana sai kawai su ga kafafuwan suna magana to daga nan shi ne ake cewa wala ya tumuna Allah hadisa ba su isa su ɓoye wa Allah zance ba Allah ya fi ƙarfin a ɓoye masa zance ina fatan kuna fahimta to abin da yake nufi kenan shine ya ce ya waddu lazina kafaru har zuwa ƙarshen aya ai wala yaktumuna Allah hadisan wal hasilu annahum yaktumuna bi alsinatihim eh da harshen su kan rufe da harshen su ba su iya faɗa ba sun ce sun ce su ba su faɗi gaskiyar ba amma hannunsu kuma ya faɗi gaskiyar kenan kun ga babu cin karo a tsakani fatantaku aidihim wa jawarihum sai kuma wa khalaqa al-ardha fi yawmayn Allah ya halicci ƙasa a miƙidarin kwana biyu amma da ya halicce ta bai saka mata ruwa ba da ciyawa da duwatsu da raƙuma da sauran dabbobi ba da ma tuddai shine al'akam halittan da Allah ya yi wa ƙasa halitta ta farko a kwana biyu ƙasar tsurarta i halitta ba komai a kanta ina fata ana fahimta shine khalaqal arda fi yawmaini summa khalaqa samaa sannan Allah ya halicci sama bayan yayi wannan kenan a farko jama'a Allahu akbar a farko da Allah ya halicci ƙasa tsurar ƙasar aka halicce ta ba a faffasa koguna ba ba a ɗaɗɗora duwatsu ba koguna da kuke gani faffasa su aka yi aka yi ramukansu Allah ya sa aka yi ramukansu duk kogi da ka gani da ruwa da ka gani me yasa za ka gane wannan duk inda ka ga ruwa duk yawansa ai akwai ƙasa haka ne to kenan kaga sai da aka fara yin ƙasan ruwan ɗora shi aka yi ba ka gane ba ko? Allahu akbar Allahu akbar kawai za ka tuno yawan ruwa duk inda ruwa yake da yawa a ƙarshe dai can ba za a tarar da ƙasa ba to kaga ai ƙasa aka fara halitta ina so ku gane wannan duk inda kaga bishiya ai dole akan ƙasa take an kafa ta duk inda kaga dutse da tsawonsa ƙarshensa ne mai ƙasa wa alƙafil arzirawasiya daga baya ne ya wawula su ƙarfin Allah ya jajjefa duwatsu kai can dutse can dutse can dutse ba Allah ba wai ishe cewa alƙamala jefawa kai ai abinda za ka iya ɗauka ne ka jefa shi fafajjar na arda uyuna ka gani muka faffasa ƙasa muka buɗe mata idanuwa na ruwa da duk wani tudu shine al'akam duk inda ka ga tudu ai da ba tudu flat ne da Allah ya so ita ƙasar kamar yadda na sai bayani Allah ya yi ta ne ya ɗora mata duwatsu don kattarin rawa ruwan kuma Allah ya kawo ruwan ne don saboda ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da ruwa tun da an yi ƙasa za a yi ɗan adam a kai to bari a yi mai ruwan da zai rayu duk wannan yawan ruwan da kuke gani akwai manufa da Allah ya yi shi ciyawa itatuwa ai akwai itacen da zaka shuka shi baka bashi ruwa kuma yana rayuwa da haka hikima sai Allah ya yi ruwa ya fi yawa a duniya ta yadda ya ba wa wasu itatuwan jijiyoyi masu sansanan ruwa bishiya za ta iya tsurowa a kan siminti ‘yar jijiyarta ce za ta ratsa ta ɗan huda tsakanin siminti da siminti ta shiga ko ka gama bishiya a kan dutse tsurar dutse fa sai ka ga bishiya ta tsuro a kai wannan ruwan na duniya mai yawan ko da a zahiri bai mamaye ko ina ba ai a ta ƙasan ƙasa ai yana da idanuwa ba shi yasa kuke tona rijiya ku tarar da ruwa ba sani ko kuna ganewa yanzu mutum ina ce zai zo ya tarar da yanzu nan nan ba masallaci ba ne ba busasshen wuri ba ne to da za a zo a tona rijiya nan za a zo gurin da za a ce malam an fa iso ruwa wannan ruwan da yake da yawa a duniya ya fi ko'ina ai yana da idanuwa ne a ƙasa da yake yawo sai Allah ya ce ya yi ta yawo a duniya ya yi ta yawo illa iyaka wani gurin ya fi yawa wani gurin bai da yawa wani gurin ma sai a zo a neme shi a rasa sai an yi nisa ko bincike mai sa aka gano shi ba to shine Allah ya kaddara idan dan adam ito na wannan rijiyar wannan ruwan watakila na tekun kasa kaza shine yake yawo sai ka samu kai kuma ka rinka zuko shi yanzu in kun fahimce ni Allah ya halicci ƙasa a kwana biyu amma sai daga baya sai ya sa wa ƙasar ruwa ya ɗora mata duwatsunta ya ɗora mata duk wani tudu akwai tudun da ba dutse ba ne ƙasa ce shi ne al'akam ko alkaumu aljibal kuma duwatsu akwai tarin da zaka ga kawai ƙasa ce a tare mala'iku ne suka tara ta a wasu al'umma ne suka yi rayuwa suka tara a'a kuma wani abin da zai baka a karam kalla wani abin da zai baka ka daɗa sanin ƙarfin mulki da sarautar Allah duk wani wanda yake rayuwa a wuri zai ce ma dutse kaza a nan ya tarar da shi duk wanda yake rayuwa a wuri zai ce maka dutse kaza a nan ya tarar da shi ba wanda zai ce maka da ba dutse a nan tsiro waye a gabanmu ya tsiro na'am eh ko a so ce ai kakanninmu sun gaya mana lokacin da nan ba dutse muna gani ya tsiro Allah sai shi Allah mun yi imani da kai Allah mun yarda da kai Allah ka ƙara mana imani mun sallama haka kowa zai gama rayuwarsa ya yi ya tashi ya tafi yanzu kamar dutsen Uhud ba kuna zuwa umra ko aikin hajji ku je ba yadda ka gan shi haka ɗin nan haka annabi ya zo ya gan shi shi in dai wannan dutsen ya ga annabi annabi ya tsaya a kansa annabi ya ji kan shi ga shi nan yana nan ba a ɗauke shi ba haka za a ƙare in ka ga ya tashi ko dai a zo a yi aiki a sare shi a cire shi a yi gini ko kuma a bashi ci gaba da zama a tashi kiyama har da shi Allahu akbar to sai yake cewa wa khalaqa as-samaa thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna fi yawmayn akharayn kenan yanzu mun gane ƙasa aka fara halitta sannan sai ya halicci samman nan guda bakwai ya daidaita su ya daidaita samman nan guda nawa guda bakwai akharaini ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرأة وخلق الجبال والجمال والآكام daga baya sai Allah tabaraka wa ta'ala baya halicci sammai ya daidaita wani ya ce in kun ce wai Allah yana sama to da kafin ya halicci saman yana ina haka suke faɗa 'yan bid'a dama ai su suna neman abin da za a samu mushkila ko a nuna cewa ko nasi ba haka bane ko an yi waye da ya shigar da ra'ayinsu sai a ce to ga amsar da da ya daidaita ai shi ya ce ya daidaita ko to kafin ya daidaita kuma to bai gaya mana ina yake ba mukan ba sai an gaya mana ba ai shi ne ya ce ya daidaita a sama ko to ya faɗa mun faɗa to kafin ya halicci ƙasa yana ina shi ya sani da ya faɗa da za mu faɗa tunda bai faɗa mun ba mu faɗa ba mu sani ba akwai riwaya da ta ce yana cikin alhawa yana cikin iska ta yaya wallahi ba mu sani ba shi ya isa ya sarrafa kansa yayi yadda ya ga dama su dai ahlus sunna sun faɗi abin da Allah ya faɗa shi kenan ba a rikici a ƙwar'ani kuma ba wani laifi don ka faɗi abin da Allah ya faɗa ya ce yana da hannu e ya faɗa yana da hannu mun faɗa wani iri ne yatsu nawa ne kafa a wannan farce na ba ruwanmu to bai faɗa ba da ya faɗa da zan faɗa to in kun fahimci aƙidar sunna ita haka take abinda Allah ya ce ka faɗa wanda Allah bai faɗa ba ka kame bakinka haza wassalam to shi ɗan bid'a to shi kuma sai i kirkiro daga wajensa sai i fada shi kuma dan suna sai ce a a waye fada ba aya ba qur'ani haka suke sai ta kirkiro abubuwa na addini da sunan addini amma babu hujja babu dalili to wannan shine asalin rikici da rashin daidaito tsakanin sunna da bid'a shi dan bid'a yana ganin zai iya kawowa ya ce a yi ko da ba nassi dan sunna shi kuma yana gani a'a sai in an ce yayi zai yi sai in Allah ya faɗa za a yi kuma wannan shine addini na daidai don in ka je kiyama Allah ya tambaye ka sai ka ce Allah kai ka faɗa ya Allah annabinka ne ya faɗa to shine ya ce sai Allah ya fitar da dahaha din wal arda ba'da zalika dahaha ko to me ma'anar wal arda ba da zalika ma'ana ƙasa bayan mun halicce ta inji Allah da haha me da haha sai ya fitar da hanyoyin ruwa ya fitar da koguna ya fitar da duwatsu ya fitar da tuddai ya fitar da bishiyoyi ya fitar da dabbobi shine da ya ɗaɗɗora mata abin da za su rayu a kanta ina fata na fahimta wal akam to shi ne sai ce wa ma bai nahuma fi yaumai ne a harai ne a cikin wasu kwanakin guda biyu wannan aikin a cikin kwanaki ne wasu guda biyu to shi ɗan bid'an cewa yi ba Allah ya ce ya halicci ƙasa a kwana biyu ba to kuma ga wasu kwana biyun kuma wannan aicin karo ne kun fahimta sai aka ce e ya halicci ƙasa a kwana biyu tabbas amma a yaya halicce ta tsurarta ba komai a kanta daga baya wasu kwanakin guda biyu a kare ne sai da hahaɗin wal'arda ba da zalika da haha duka wannan a cikin kwana guda biyu Allahu akbar shi ne mala ya ce wa fi hamin shay'in fi arba a ce ayyamin da abin da ke cikin ƙasa gaba ke ɗin an ka haɗa za ka samu kwana nawa hudu tuwayya za a ce can Allah ya ce ya halicci ƙasai a kwana biyu nan kuma ya zo ya ce ya halicci kasai a kwana hudu kama an samu cin karo kenan wa khuliqati samawati fi yawmayn an halicci sammai a cikin kwana kwana kwana guda biyu da haka wannan dai shine bayanin ibnu abbas yace ka fahimta ka saurara yace eh sai fadin sa kana lahu ghafuran rahima na'am eh da da hal arda shine fassarar da haha din menene da haha ai an akhraja al mar'a al ma'a ya fitar da ruwa da mar'a abinda za a yi kiwo a bayan ƙasa da abin da ya shafi duwatsu da raƙuma da za su ci kiwon shine jimal da kuma al'akam shine tuddai duka wannan wa ma bainahuma duka wannan in ka haɗe su waɗannan kayayyakin da suke rayuwa a kan ƙasa su ne da haɗin samar da wannan ɗin shine da'awa to wasu kwanakin guda biyu wato iskalin shine shi abin da ya so ya kawo rikici ai can an ce mana ya halarci ƙasa a kwana biyu to kuma ya zo daga baya ce wal'ar da ba da zalika da haha to kuma a wasu kwanakin guda biyu kagan an hada sun zama kwana hudu to ya ƙur'ani zai ce an halarci ƙasa a kwana biyu kuma nan a zo a ce kuma a kwana hudu kamar ya samu cin karo shi ai so yake samar da wai rashin jituwa da cin karo a cikin alkurani shine ibn abbas ce a daban-daban ne ayyukan halittar tsurar ƙasa kwana biyu halittar abubuwan da ke kan ƙasa kwana biyu ka kwana hudu sai kuma halittar sama kwana me biyu shine fi sittati ayyamin da Allah ya bada labari Allah ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin biyu can biyu nan biyu nan ba ya zama shida ba shikenan lissafi ya fito to sai kuma da Allah ya ce sami'an kana lahu ghafurur rahima sami'an basira sai shi dan bid'a yake cewa ai to Allah ya kasance kenan da ne to yanzu fa inda Allah mai ji ne mai gani ne inda Allah mai gafara ne inda Allah mai kaza ne to yanzu fa ya canja a uzubillahi kamar ka ce wai yadda fasara dawa ne yana da kudi kenan yanzu bai da kudi ba ji ba eh eh haka yawwa to sai ya fassara ayar oke da Allah yana ji da Allah yana gani saboda kawai an yi amfani da wakala
ba jawabi ko ba a ji jawabi ba hankalinka sai ba kamar da baya ji kamar da baya warai warai to kaga yadda da wannan zai tabbatar wa da Allah ta waya ne to amma kai kai kai da kake da hankali ya kamata fassarar ta baka cewa haka ne Allah da ne Allah yake ji yanzu baya ji kenan abinda ka fassara shi akan dan adam ba shi ne za ka fassara akan Allah ba laisa ka mitli shai shi ne karatun a babin sifat babin bayani akan ayyukan Allah babin bayani akan sunannakin Allah ko wasu abuwa suka shafi Allah ba fa iri ɗaya ne da na mutane ba sunan ne ya yi iri ɗaya yanzu na yadda idan na zo zance na ce maka dawa ne talaka ne me za ka fahimta? yawwa da wane mai kudi ne wane ya kasance mai kudi wane ya kasance da baya zuwa masallaci me yake nufi yanzu to in an faɗi wannan akan Allah to ba iri ɗaya bane da ɗan adam saboda babu mai lafiyayyen hankali da zai zo ya ce ai an ce Allah ya kasance mai ji ya kasance ina fata ana fahimta mai gani sai a ce oke a da ne kenan yanzu baya ji yanzu baya gani a'a ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kuma mu ma a hausance a hausance ma a maganganunmu na yau da gobe ma ai muna iya faɗan abu ba muna nufin haka bane kai ai wane ya kasance mutum ne mai haƙuri ya kasance kaga wannan is past tense ya ri- ya wuce amma yanzu kai ina koyar ɗabi'a su ci dama can yawa ya ana tambaya ne ka a ai wane ya kasance mai ilimi ne wane ya mai kasance haƙuri ne mai haƙuri ne ya kasance mai kyauta ne mai kyauta to yanzu a hankalinka amfani da aka yi da kalmar ya kasance a yanzu da ake gaya maka sai ka ce yanzu bai da kyautar yes ɗabi'a ake bayyana wajen ɗabi'a ce wato daga cikin waɗanda suka wahal da ahalus sunna a akan tafsiri da bayanin haƙa'iƙullah tauhidi da tauhidi wato akwai yan bid'a hakan suke zuwa su ɗirka mutane a kai malam shiwa to kaga irin wannan mushkilolin to duk inda ka samu ɗan bid'a to yana da irin waɗannan akwai inda zai ce kaza inda zai ce kaza inda zai ce kaza mai karamin karatu wanda baya zama a makaranta ana masa sharhi da bayani ana ɗora shi keken ɓera ya hau halas su kuma ba za su yi bayani ba saboda suna neman su tallata wa mutane hajjarsu yanzu misali duk ahlus sunna a duniya yana cewa Allah yana sama yan sun zo karatu sai ce kun ji wai Allah yana sama yanzu kun ga sufa a wajensu a nan ɗin nan fa Allah baya nan yana can sama yana harkokinsa bai san me yake faruwa a nan ba baya nan sai jahili ya ce a to Allah baya duniya a gaskiya ƙarya ne kaga ya ƙarya ta ƙur'ani to kuma duk ayoyin ƙur'ani sun ce Allah yana sama ba za su ce wa mutane Allah yana ko'ina da iliminsa ba su sai su ce a'a Allah yana ko'ina to cewa Allah yana ko'inan nan fa Allahn ƙwaya ɗaya ne ko'ina kuma da yawa to gutsutsuruwa ya yi gutsutsuruwa ya yi rarrabuwa ya yi ba bayani saboda kawai su rushe cewa Allah ya daidaita akan sama sai a ce ya Allah yana ko'ina to in ka ce Allah yana ko'ina shi ma akwai implication akwai matsala yana ko'ina yana gidan giya a uzubillah yana gidan zina ai cewa kai ko'ina yana gidan caca yana cikin kwata yana cikin shadda ku ku rinka yin magana da hankali zai ɗauka Allah ya daidaita akan al'arshinsa sun mastawa ila sama'i fasawahuna saba'a samawatin inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman 'ala al-'arsh istawa al-'arshin nan kowa ya san a ina take ko yaro karami kace ina al-'arshi zai ce sama ko kurma kace kai Allah Allah ina zai ce sama kurma wanda bai je makaranta ba to kuma ƙur'ani ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi to kuma ka ce al'arshi nan akwai ɗan bidiyan da zai ce al'arshi yana ko'ina al'arshi yana sama to Allah ya daidaita akan al'arshi ta yaya wallahi ba mu sani ba da ya gaya mana yadda abin yake wallahi za mu yi bayani amma mu za mu faɗi abin da Allah ya faɗa tunda shi da kansa ya tabbatar wa kansa uluwi ɗaukaka to yana can to amma ayoyi sun nuna mana kuma ilimin Allah yana ko'ina wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ko'ina ba inda ilimin Allah bai farfatsa ba bai rowatsu ba kenan ko da ya daidaita shi a karan kanshi da zatin shi akan al'arshi a saman sama to kuma ba wani abin da yake faruwa a bayan ƙasa wanda Allah bai sani ba babu shi to ai shi halicci samman da ƙasar to ai wani abu a ciki bai sani ba la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya ga Allah a cikin sama ko a cikin ƙasa kuma shi mai ji ne kuma shi ne mai ilimi tabaraka wa ta'ala da haka ina so yan uwa a babi na sifat bayanin sifofin Allah sai an nitsu a faɗi abin da Allah ya faɗa a yi imani da shi a yadda akwai abin da ba za ka bi diddigi ka ce sai ka gano shi ya yake ba yanzu an ce Allah yana zuwa Allah yana zuwa sai ka ce ai mota ma tana zuwa ai zaidu ma yana zuwa ai wane ma yana zuwa to yanzu shi Allah ya yake zuwa tattakawa yake yi raka shi ake yi to ka samu matsala ka fara tashbihi a kwakwalwarka daga tashbihi kuma sai kai ta'tili tunda ka kamanta shi kaga kai ba zai yi ba to daga nan kuma sai ka rushe nasin ka ce kai babu wai an ce Allah yana zuwa a cikin kowane dare zuwa wannan sama tamu yana cewa a ƙarshen dare lokacin muna bacci Allah ya mana afuwa astaghfirullah ina mai addu'a in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman afuwa in yi masa afuwa kullun dare manzo Allah ce wa zalika fi kulli laila kowane dare sai Allah ya zo wannan saman daga ina daga al'ashin da ya daidaita kenan to wai dan bid'a sai ya ce maka oke da ya baro al'arshin kenan ya baro ta ba kowa kenan wai saboda su rushe wannan magana sai a ce to to ta yaya biyo tunda an ce ya fi kowa girma Allah ya fi kowa girma to ya aka yi ya zo to kenan saman ta ɗauke shi nan sai ta kawo mashakil to kai amsar da zaka bayar ta yaya zo wallahi ba mu sani ba dan da ya gaya mana za za mu faɗa amma ya zo kuma mun yadda tunda annabi ya ce yana zuwa to ko wallahi iya zuwa kuma za mu gaya mutane ku tashi ku ta addu'a a ƙarshen dare saboda Allah yana zuwa wannan sama har zuwa keto alfijir sai gobe kuma annabi ce duk daren duniya dan ya kwadaitar da mu raya ƙarshen dare ya kwadaitar da mu istighfari ya kwadaitar da mu sallar dare ya kwadaitar da mu tuba da waye to in dan bid'a yazo saboda su ba su yadda da irin wannan abubuwan ba sai su ka matsaloli to me karamin kwakwalwa wanda kwakwalwar bata nuna ba ko bata yi ilimi bata yi karatu ce kai wannan magana ƙarya ne to kana cewa ƙarya ne ka kafirta saboda ka ƙarya ta Qur'ani su kuma ka suke su ah in ba haka ba karam kallahu ɗan bida'a ai bai yi ba ai yanzu wannan fa karatunan sati biyu muke ta yinsa fa ibn abbas ne fa aka ritsa fa ibn abbas shugaban azarika shi ya ritsa shi yake mai wannan tambaya to har yau har gobe haka suke inda yan bida'a ne haka suke sai ta kawo rikici saboda su rudar da mutane a cikin addini to shi yasa ake so malaman ahlus sunna su yi ta sharhi su yi ta bayani su yi ta koya wa mutane aqida ba gudu ba ja da baya aqida islamiyya kar a bari a dora mutane akan son zuciya da ra'ayi daga nan in suka dora ka to sai su ta kawo kayan su su ta kawo kayan su sai ka wayi gari kana ta yin addini da sunan addini ga ka kamar ma'aukaci kana addini amma gaba ɗaya addinin da kake babu hujja ba dalili duk haka suke ɗora mutane wannan ɓatar da kuka suna kai a ɗora jahilai su ta jahilci marasa ilimi a ta jansu daman mai bida'a ya fi cin kasuwarsa ta bid'a a cikin jahilai wanda ba sa zuwa makaranta kuma duk wanda yake so ya kubuta daga sharin bid'a to ya lazimci malaman sunna ya rinka jin karatu ka zama wayayye ko da kai ba malami bane amma kana saurara dan yanzu yanzu wani zai iya kawo maka ya iya kawo maka rudu wallahi sai su ɗebo maka ayoyin ƙur'ani da hadisai sai su tara ma ciwon kai su ce ku je ga abin da mutanen suka faɗa kai da kanka sai ka fara shakka Allah ganar da mu na'am eh astagfirullah billah da ka ji wani abu wanda yake bai yi maka ba shaidan ya kawo maka kuma kanan shaidan da mu malamin yan bidiya ne shi ma shaidan ai ai uban shakku kenan uban kawo shakka kenan to Allah ya ce fassa izbillah ka nemi isti'aza Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaidan haka kurin kana zaune zai saka tunani ce wai wai ita duniyan nan kam yaushe aka yi ta ne kana zaune wannan ka ci ka koshi kenan ce to wai waye ma ya yi ta sai a ce Allah ce to shi Allah na ina yake ya yake shi ku Allah nan waye ya yake yana ina to Allah sai ya daɗa matsar da kai ce to shi Allah shi kuma waye yi shi kana cewa waye Allah to ka kone samuwar Allah kuma ha to ai Allah shi yayi komai ba shi yayi komai ba to sai kuma ka zo ka ce to shi kuma waye yi shi to kenan kaga an tashi ya tashi daga sunan Allah kenan ya zama shi ma yana da waye to wancan din ma wanda in kai tunanin ma shi ne ya gaya maka ga wanda yi shi din to shi ma sai a tambaya to shi ma waye yi shi duk zai kare ba to ka san amfanin wannan shi sa aka ce Allah ji mai alar ya ce waya kifa inda amrihi akwai Allah iya akwai Allah shi yayi komai eh shi yayi komai mu tsaya anan maganar wa yayi kaza yayi kaza mu ba a ce mu je wannan ba kwakwalwar mu ta ta tsaya akan wannan kuma kowa yana iya wannan tunanin shaidan zai iya sa maka wallahi daga nan in kai zurfi fa zaka ce kai to ai addini ma to shi Allah waye shi oke dama akwai wanda ya Allah a'udhu billahi kada cewa waye shi ya zama ba Allah bane dan shi Allah shi ya komai ko ka ce to wai ita duniyar nan to da da ba kowa ba kowa ba kowa to to ya akai to ya aka yi ko shi ɗaya ce ma to ƙasar nan ai ta aka yi ko wannan ƙasar da muke kanta yin ta aka yi wannan sama yin ta aka yi to sai shi ɗin sai ce ma to da kafin a yi ta kafin a yi sama to me ake ciki to daga nan ne waɗanda suke tunanin ba Allah sai su wayi gari results ɗin sai ba su ai babu Allah tunani ne na halaka wanda kuma ina gaya muku akwai waɗanda su fa ba su yadda ma akwai Allah ba a nan masallacin a nan ɗinan da nake zaune a gindin mumbar na idan malam bashir yake zaune wata na idan sallah akwai wani mai irin wannan tunani ya zo ya rutsa ni a nan mun yi sallar la'asar na yi masa bayani na yi masa bayani ya ta kawo matsaloli so yake ne sai ya kure ne Allah bai ba shi dama ba da ƙarshe na ce masa kana da hankali ya ce eh ko maukaci ne ya ce a ba maukaci ba sai na ce ina hankalinka yake ce yana jikina mana na ce yana ina a jikinka a ina yake yana nan na ce ah to yaya abu yana jikinka ka kasa nuna shi kuma an zo ana maka bayanin Allah ka ce sai an nuna maka ina yake ya aka yi aka yi na ce gashi yana tsurowa jikinka ya ce eh na ce ka taba ganin wanda ya haɗari kansa ya fashe a ƙasan a ƙasan fatarsa kaga tarin gashin yace a'a nace to daga ina yake yace tsurowa yake nace to wai tsuro da shi shi mutumin ne ya tsuro da shi eh nace a shi ne ya tsuro da shi ce eh nace to yanzu idan mutum yana so zai iya hana kansa gashin ya fito tunda shi ya tsuro da shi dan iska mutumin banza kawai shi da Allah ce wafi an fusu raina ne fa ya ɓaci malam ya ai na san shi kana da kai mu koyi min afuwa ai akwai dalilai da yawa da yawa da za ka iya gaya mutum yanzu ba kana da rai ba ina rai yake anan anan yana ina ran ya ce ba kana shuka bishi a kofar gidanka ba kai ka girman da ita to in kana so ka riƙe ta katta tafi ka hana ta girma ba muna da bishiyoyi da suke rayuwa ba wa yake ba su ruwa suna sha yanzu wannan bishiyoyin da kuke gani ba ma ba su ruwa mun daɗe ba ma tun da muka musu bayi muka rabu da su su suke shiga cikin ƙasa Allah yake ba su ruwan da suke sha ya za ka ce ba Allah wawa kawai to wannan tunanin malam tunanin ko da samuwar Allah nan yana nan yana yawo yanzu a cikin matasa a makarantu a jami'oi wallahi mala har conference da taro suke yi taro a yi ta kafa hujjoji da dalilai cewa ba Allah wani ma ce ai an ce kaza amma a ilimin science ai kaza kaza ne ruwan sama da aka ce kaza Allah yana kaza ai an abu kaza ne ya haɗu da kaza sai ya samu ruwa ai in zafi kaza ya kai temperature kaza in sama ta yi kaza ya haɗu da kaza ya yi kaza ya kaza shine a ilimin science a, a geography an ce kaza to shi wannan ilimin na science din da ya haɗa kaza da kaza wannan abubuwan kaza kaza din da suka haɗu waye su sai ce yanayi to shi yanayin nature ita nature ai babu ita waye ta dole sai ka je ƙarshe ko meye kake da awar samuwansa sai ka yadda akwai wanda ya yi shi ƙarshe ne za ka ce mai Allah to wannan shine ma'anar wa yusallimu taslima kawai ku sallama ku miƙa wuya kurin ku yadda wallahi malam muna rayuwa akwai abubuwan da sun fi ƙarfin tunaninmu mun haƙura to don me wani zai ce shi akan lamarin Allah sai ya san komai yanzu duk muna da 'ya'ya a gabanmu aka haife su tun tuna cikin cikin iyayensu amma ba uban da zai ce ga rana ɗaya ya gane lokacin da yaron sai ya ƙara tsawo ko akwai har yaron ka ya zo ya girma ya fi ka girma fa kuma kai ka ciyar da shi da tuwon gidanka da ɗan wakenka kai ka kai shi makaranta kullum fa ka kwana ka tashi kai uwar da take shayar da yaro jariri haka dolenta sai dai ta ga yaro na yana girma har da kanta ta yaye shi ta taba ganin da daddare ta tashi ta ce ga kafar tana ƙara tsawo akwai yaro ya yi gashi yaro ya yi kaza an taba gani yanzu nonon da mace take shayar da ɗanta ce ta shekara biyu shekara biyu tana ba shi nono wannan nonon da za a tace maka shi a tara maka shi a bokiti bokitai da yawa ne Allah ya san lita nawa ka sha kafin a gaba yayi ka to ka taba zuwa kayanka nonon kaga inda nonon yake tare ko saniyar gidanka tun da aka yi saniyar gidanka yau shekara nawa mafulata na kina ta tatsan nono kina kaiwa kasuwa kina sayarwa an taba zuwa aka yanka saniya aka gano ga inda nonon nan yake tare amma kuma kullum Allah zai ba da shi ka taba ganin yadda yadda injin da ake yin nono ba akwai nono a jikin mutum ba ba akwai nono a jikin wani to ka taɓa ganin rizabuwa ɗin inda aka ajiye shi duka fa wannan ɗan adam ya yadda akwai mahaukacin da zai ce shi bai yadda akwai nono ba to ina yake to kuma sai a zo a ce ma Allah sai ka ce wai babu saboda diga ne kai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kokon kan yana da iyaka kawai ka yadda wannan kokon kan yana da iyaka kurin yana da iyaka da haka Allah da ilimin sai samar da duwana abu kuma ka yadda ilimi yana iya samar da duk abin da a duniya ma yanzu ilimi ne ya samar da yanzu nan ina zaune yanzu haka akwai mutane a amerika ingila suna jin abin da nake faɗa suna kallo suna ma buɗe littafi yanzu ɗin nan ni kuma gani a kano a gadon ɗaya yanzu wani ina ce bincike ne da ilimi ya kawo in ɗan adam yana iya bincike ya gano ya samar da wannan to shi allah bai zai iya waɗannan abubuwan ba yanzu fa wannan abar ka ganta wannan hada duniya kenan duk duniya ba inda ba zan yi magana ba sai dai in babu network ina zaune anan zan iya kunna maka dan ingila dan america dan karshen duniya wanda zai ji daga karshen duniya ba komai sai ruwa zan iya magana da shi yanzu yanzu din nan amma fa ta yalwe iska to sai wani wawa ya zo ya ce wai shi bai yadda akwai Allah ba yanzu aka karyata an an yi magana da shi ka ce ba haka bane karya ne to wata waya aka jona daga nan aka jona ta ta ja ta ja ta ja iska ce ta Allah ya za ku shiga cikin mulkin Allah kun samu dama ku zo kuna karyata samuwar Allah wai ba Allah wai dan ba haushe musulmi wai ya fito yana cewa ba Allah karya ake ba Allah ina da shi a wayata ce in kuma akwai shi a nuna masa shi zai sa pistol zai harbe shi dan tsinanniya malam mara albarka wallahi ya kai fada ina da shi a wayata ba Allah ya ce ba Allah babu ƙarya ne yaudaran mutane ake ana cewa Allah Allah kuma kaka ga waɗanda suke ta bin su suna comment malam ka yi haƙuri wannan karatun laka ya ja mu lokaci da yawa ibn abbas ya ce a bani sunan shi don haka samma nafsahu ai lam yazal kadhalika Allah ya ambaci kansa da wannan amma bai gushe ba yana da sifar ji ya ce yana ba ku labari yana ji yana gani amma bai gushe ba ji da ganin yana tare shi matukar akwai Allah to akwai ji akwai gani matukar akwai Allah to akwai ilimi daka shi ilimin Allah layan fakko anhu ba a raba Allah da ilimi ba a raba Allah da ji ba a raba Allah da gani ba a raba Allah da kaza kar wani ya zo ya ce ai da Allah ne yake da kaza sauransu sai ya ce alaika alquran fa inna kullam min indillah fa inna Allah lam yurid shay'an illa asaba a illa asaba bihi alladhi arada Allah bai taba nufin wani abu ba face sai ya samu abin da yake nufi an kai daya yace fala yahtalifu alayka alquran kar ka bari qur'ani ya sama maka sabani kada qur'ani ya rikitar da kai kada ka rikitar da kanka akan alqur'ani fa inna kullam min indillah duk maganganun nan gaba daya daga wajen Allah ne Allah ko baya magana biyu eh mana duk duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi ko na jin ƙai ko na taimako shay'an illa asaba bi face sai ya samu masa wannan jin ƙai da rahama kuma sai ya tabbatar da wannan abin da ya nufi ya same shi ko menene abin da yake nufi fa inna Allah lam yurid shay'an ay lam yarham shay'an ko yaghfiru lahu illa asaba bihi alladhi arada qat'an fala yaktalifu alayka alquran fa inna kullan min indillah kowanne zance da ka faɗa din nan gaba ɗaya daga Allah ne sai ibnu abbas ce da shi kai har yanzu akwai wani abu da ya saura a cikin zuciyarka na alkur'ani wanda kake ganin ba haka bane ya yi shiru ya ce a'a ya ce to shi kenan babu wani abu da zai rikitar da kai na alkur'ani ka kawo mun ni kuma zan baka jawabi ibn abbas ya yi aiki to anan malamai suke cewa malam shi dan bid'a ba wanda yake maganin sa sai mai ilimi in dan bid'a ya rutsa mara karatu to zai ci kasuwa akan shi dan uwa dalibai ayi karatu ayi ilimi ko dan kishin a kare addini daga lalata shi ga waɗanda suke niyyar lalata shi yanzu ana na ana ta bincike turawa ne a makiya Allah mulhidai ne mabarnata ne yaya za a samar da contradiction ya za a samar da matsala a cikin addini don a hana mutane bin addini ba wanda zai wannan sai malamai su ne za su iya zuwa su bayani su yaye wa mutane duhu daga cikin ainihin wato jahilcin da suke rayuwa idan ku kowa ya zuwa makaranta ya zuwa karatu to za a waye gari mabarnata su yi nasara akan masu gaskiya shikenan kuma a zo a lalata addini kuma mu zo Allah ya tambaye mu za mu dakata a nan insha Allah gobe sai mu ci gaba da fassara kalmomin da shi Imam Bukhari ya kawo abinda muka faɗa daidai Allah ya mana afuwa wato ya bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa ya bamu nasara da dacewa a cikin rayuwar mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu